من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أقول على أقول على المشركين ما تدعوهم إليه الله يتبي من يشاء ويهدي إليه من ينيب muna cikin wannan aya wanda aka kawo maganan rabe-rabe na addinai na al'ummatai daga yahudawa da nasara har zuwa dai addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tsantsar tauhidi kada ta Allah wanda muna magana annabi Ibrahim ne wanda ya ga taurari taurari ya sha ya ga ya ga tauraruwa ya ce wannan ce ubangiji ya zaki ganin wata ya ce wannan ne ubangiji ya zaki ganin rana ya ce wannan ne ubangiji duka dai ma'ana da da ya kudurta ɗaya daga cikin su shine ubangiji da Allah ba zai ce masa ma huwa kuma wa kuma kana minal mushrikin ba da Allah bai ce annabi Ibrahim ba mushrik ba ya cikin mushrikai to a sai a aƙidarsa waɗannan duka ayoyi ne wanda suke nuna wa mutum Ubangiji. Duk abin da Allah ya yana nuna wa mutum ya gane Allah. To shi ne, nace, Laura da Ibrahim wani alkawakawa ilahun walkamar ilahun wa shafi ilahun na fara da mushriki Da annabi Ibrahim da ya gudurta ko yana nufin tauraruwa Allah ne ko rana wata Allah ne ko rana Allah ne? da an ce ana cikin mushrikai wa ma samma wa qur'anu illa wa qala wa ma kana min mushriki duk inda qur'ani ya ambaci annabi ibrahim sai qur'ani ya ce baya cikin mushrikai wa fil hini kamula a lokacin kuma ya samu wannan shiga ta tsawara ja ya da ya koma ila haqqi ya koma wa Allah har yake cewa inni wajjahtu wajhi lil ladzi fadara samawati wal arda hanifa wa ma ana min mushrikin annabi ibrahim ya ce ni dai na fiskanta ta fiskata gaba ɗaya na mai da ta zuwa ga Allah nan da ya halicci sammai ya gagi sammai ya gagi gasai saboda haka ni na karkata daga barin duk abin da kuke bautawa Allah kuke bautawa kai ko bar Allah kuke hadawa Allah da shi ni ba na cikin mushrikai ba Musa annabi Musa ya ce innani ara Allah aka Allah ya kawo mana Allah ya hikayar annabi Musa a cikin suratul Taha Allah ya ce masa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri rabbahu fil hini a lokacin ne Allah ya tarbiyatar da annabi Musa ya nuna masa tsantsar girman Allah ne har Allah yana ce masa wa matilka bi yaminika ya Musa a fada annabi Musa ya ya dawo cikin hayyacin sa mana ya gane abin da ake nufi fara'a yamina hu sai ya ga sandar tasa ya ga hannun sanda ma fara'a afan sai ya ga sanda qala sai ce hiya asaya sanda ta ce a istaghala bi saybil bil hissiyati alqaha alƙaha tsara subanan tsara ya kafu a nan musa lokaci ya shagala da abubuwan da yake gani ayoyin Allah da yake gani su suka tanaltar da shi ya manta ma yana magana da Allah to shi ne sai Allah ya tafi jefar da sandar to shi ke da ya jefar kuma sai sanda ta dawo maciji da ta dawo maciji shi ma sai ya fara tsoro a zalai sama juzuban al'ana domin yanzu ya fara tsoro ya zuba mai zubi bane yanzu ya dawo kuma Allah mana Allah ya sallame shi daga ganawa da shi ba wai ya sallame shi ba yanzu Allah ya riga ya ya bashi abin da zai bashi ya gaya masa abin da yake zai gaya masa yanzu kuma kai na tarbiyanta da kai ka san ni inji Allah yanzu kuma ina so ka san halitta ta kuma to shine sai a dawo wajen halitta halitta kuma shi da sha da motsi da shiru da sauran abubuwa su ne halitta to dole ne Musa sai ya dawo shi yasa da ya ga maciji sai ya ji tsoron mana ya dawo mutum kenan ya fito daga wancan hadara da ake magana da shi lokacin da yake magana da Allah baya ganin komai baya tunanin komai saboda mai komai da yake tare da shi to yanzu kuma tunda an gama magana to yanzu za a bashi shari'a ma'ana yanzu an an yi matsayin tauhidi yanzu kuma za a shiga matsayin shari'a shi tauhidi matsayinsa a'a Allah shi ne kawai komai ma abin abin da ka gani da abin da ka ji duk babu abin banza ne Allah shine wanzanje shine daya shine gaskiya wannan shine tauhidi to idan ka idan kai tauhidi ka kare ta Allah ana so ka dawo kuma ka gane to halittar Allah ko mai amfanin ta to sai ka dawo cikin halitta sai ka ta gane halittar Allah Allah yayi ta saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza wannan kuma shine shari'a to haza laysa majzuman ala nasaha annabi Musa mana yayi sahau ya dawo cikin hayyacinsa izhab ila fir'auna shine sai Allah ya wato ai ka zan baka zaka tafi wajen fir'auna to kaga yanzu maganar tauhidi an gama yanzu maganar shari'a ne ga mutanen da ba sa bin Allah zaka kai musu shari'a zaka kai musu addini ka gaya musu su bi ne su bi Allah to ana shine shari'a da aka bawa annabi Musa zaka duk annabawa haka Allah yake musu Allah ne da kansa yake tarbiyantar da annabi har annabin Allah ya kai matsayin da Allah yake bukata sannan sai Allah ya sake tura shi cikin halittarsa ya ce to halitta ta kuma kaza da kaza da kaza nake so kai mata na ma ta farra wa ma tafarrahu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وما تقربوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وما تقربوا يهودا وبصر الربابا ko nasara ba su rarraba ko kuma dukkan mutane ma masu addinai ba su rarraba suka bar addinansu ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai da ilimin tauhidi ya zo musu bi tauhidi na kare ta Allah sai da Allah ya ce musu ya nuna musu ikonsa da ayoyinsa su kare ta Allah to bayan sun kare ta Allah ne daga baya kuma wasu in suka samu wani tsawon zamani a zamanin da idan annabi ya zo ya tafi ba hankali hankali shari'a sai ta cewa ma'ana mutanen suna bari shari'ar suna bari shari'ar har sai ta shigo da wasu abubuwa wanda babu su ma kwata a cikin shari'ar bamiyan bainahum sun yi wannan ne saboda zalunci tsakanin su amma sun san ai yadda annabi ya zo ya same su da abin da ya kawo sun san sun san shi me yasa suke bari dama yawanci wannan annabin Allah zai kawo gaskiya daga Allah wanda suka karba a wajensa za su karbi gaskiya wajen Allah daga annabin to su ma za su ba wasu gaskiyar to da haka da haka tafiya in tana tafiya in ta yawa wani sai ya shigo da wata fahimtar ta sai shi aiki fahimtar ta kaza ne to kai fahimtar ka babu ita a aya babu ita a sunna mana a hadisi babu ita a maganar wani sahabi babu ita a malaman tabi'ai ba kai kawai haka fahimtar ka ta zo daga baya kawai ka zo ka cusa ta kuma ka ce dole ita ma sai ta hau to shi wannan shine shine sabanin da ake samu ah na bayan bayanan walau la kalimatu sabaqat min rabbika ba don kalmar da Allah ya riga ya fada ba wanda ta gabata daga ubangijinka ila ajalin musamman cewa Allah ba zai hukunci ba sai an jira ranar tashin kiyama shine zuwa ajali abin an bato yawan kiyama ta ranar tashin kiyama sai a wannan ne za a fayyace komai sannan a yi hukunci akan komai ba don haka ba laƙubiya bainahum da Allah ya yi hukunci tsakanin mutanen da suke sabani wanda suka ƙi gaskiya a nuna musu ƙin gaskiyar da illarsa wanda suke bin gaskiya kuma nuna musu gaskiya da amfaninta to amma da yake Allah ya riga ya rubuta ya kaddara kowa duk abin da yake yi ba zai gani ba sai ya je to sai an je din gaba da in an je lahira ga shan ne ake fayyace komai da komai la gudiya bainahum wa innal ladzina urisul kitaba min ba'dihim waɗanda aka gadar musu littafin at-taura min ba'dihim bayan yahudawa wa hum yahudu wan nasara min ba'dihim kai bayan annabawan bayan annabi ibrahim bayan annabi musa annabi isa wayannan ne sun na bayan su wanda suke bin su wa hum yahudu sune yahudawa mutanen annabi musa wan nasara da nasara mutanen annabi isa su dai la fi shakkin minhu suna cikin kokonton zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min Muhammad sallallahu alaihi wasallam muribin mai sawa a cikin kokondo muqiyin firribati mai aukar da mutum a cikin kokondo littafan sun kawo musu magana dukkan annabin da zai zo shi yasa ma annabi Sulaiman da yake ya san littafin a taura to da ya zo yana tafiya da ya zo kan kan kan kan makka a lokacin duwatsu ne kawai sai jeji ya ce nan dinnan a nan ne Allah zai aiko da babban shugaban annabawa annabin ƙarshen zamani a nan sai aka tambaye shi yanzu tsakanin mu da shi zai kai shekara nawa in shi tsakanin mu da shi zai kai shekara dubu ko fiye da haka to kaga annabawan duk sun gaya musu gaskiya to amma daga bayan in suka samu annabin ya gushe ya zama babu wani annabi a duniya sai su su ko dama sunan su malamai tunda su suka karba wajen annabawa ko kuma su ba ma sun karba wajen annabawa bane a sun karba wajen waɗanda suka karba wajen annabawa ne to sai su dinga kawo wasu ra'ayoyinsu wani sai ce ai annabin da ake fadawa yadda ake sai ta ji ba haka yake ba domin su da ma da su kafiran muta ko kuma mutanen da mutanen annabi Musa bayan annabi Musa kenan da mutanen annabi Isa bayan annabi Isa yadda suke yi dama idan aka samu annabi ya tafi to wanda suka iya littafin su kadai ba za a ƙara koya wani littafin ba sai a bari to waɗanda suka iya ina su ne malamai to za su koya wasu kaɗan to waɗanda suka koya wa nan to su kuma ba za su sake koya wa kowa ba duk wanda ya tashi ya zama jahili kawai bai san ma abin da littafi ya faɗa ba shi sai dai ya karɓi abin da suka faɗa sai dai kaji an ya ce maka fasto ya ce a waye waye ya ce amma shi bai san littafin da waɗancan din suka suka riƙe suka ɓoye ba saboda ka duk littafin ai suna nan littafin a taura mai kyau yana nan yana ɓoye sun ɓoye shi ne ba sa son mutane su gane saboda akwai wata riba da suke shi a rashin samun littafin haka kuma kuma turawan su ma kiristocin su ma littafin nasu na injila na gaskiya yana nan to amma idan aka bayyana shi su jagororin akwai abin da za su rasa a cikin abin da suke samu to shi sai su sai su ki bayyana wannan littafin na gaskiya sai su koye shi sai su rurrubuta a littafin wane ya ce kaza wane ya ce kaza ai ta kawo maganganu da yawa kaman littafi ya zama kamar littafin Allah ba kamar littafin mutane wani ma ai ya ce kaza wani ma kuma kaza ne a cikin littafin to haka suke yi wani zalika fatu wastaqim فلذلك فاتق واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وكلا من كذب ما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لعادل بينكم الله يجمع بيننا وبينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وبينكم وإليه المصير فلذلك فادع saboda haka tun da kaga Yahudawa yanda suka bata suka bar littafin suka kama wasu rubuce-rubuce da suka rubuta da hannunsu kaga yadda tura suka yi nasara su ma dai haka suka bata suka bar littafin su suka kama rubuce-rubuce da suka rubuta suka yi amfani da su saboda haka farko wastaqim al-isharar ta biyu ila ma tara Allah lil anbiya qablana wannan isharar da Allah ya ce lizalika saboda shari'ar da Allah ya kawo wa annabawa iri ɗaya ce da irin taka ya rasulullahi alaihi wasallam to saboda haka farzu kai dai kai ibada ka bauta wa Allah shara lakum min ad-din ma wasa bihi nuha far zaka farzu ila zalika ka kira mutane kuma zuwa ga shari'a ne far'un nasa ka kira mutane ud'un nasa ila zalika tauhidi ka kira mutane zuwa ga tauhidin asali wanda duk annabawa a kansa suka kira mutane dama duk annabin da ya zo yana gaya wa mutane ku yadda Allah shi shi kare ne ba shi da abokin tarayya ba shi da kowa to shi ne wa da mai tafarruki fi tauhidi kuma rashin da rashin rarrabuwa a cikin tauhidi duka gaya wa mutane tauhidi ba a son a rabu in tauhidi ya bashi to addinin gaba ɗaya zai bashi a tauhidi shine tushen addini eh mutum ya samu ya zama akwai tauhidi kam ya yadda da Allah ya kadaita Allah ya yadda da annabawa komai ya yadda da wajen nan daidai to nan ba zai shiga cikin wasu matsaloli ba to duk abin da zai yi idan na fahimta ne na aiki a cikin aiki ne mutum aka samu fahimta ya zo ya bambanta wannan ka zamanin sahabbai ma ana samun fahimta wannan ya fahimci aya da kaza wancan kuma ya fahimci aya da kaza to wannan duka yana faruwa amma tauhidi ne shi shi babu bambanci tauhidin kowa iri ɗaya ne kada ta Allah wastaqim ka daidaita kama umarta kama yadda aka umarce ka tastaqim alaihi kama amarka Allah ka daidaita kan tauhidi kama yadda Allah ya umarce ka hadha kana afqala afqala tayin ala nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kalma ita ta biyo annabi nauyi akan komai sallallahu alaihi wasallam ya ya tana tana ba da nauyi a wajensa domin ya ce shayyabanni hudun wa akhawatuha yace suratu hudin da yan uwanta su suka sa maka kurkura yana da kurkura kaɗan wanda ba ta da yawa wasu sun ce ma bai fi gashi goma sha hudu ba suke da kurkura a cikin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wannan kurkura ma da Allah yake ce masa fastakin fastakin din nan ita sa ci kurkura cewa ka daidaita din nan ya ce to yanda Allah yake so a daidaita ai ai abu ne mai wahala to shine hudiba bi istaqim kama umirta an masa magana da istaqim kama umirta ka daidaita kamar yadda aka umarce ka لأن قوة النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي من الحق تبارك وتعالى أن يكلفه هذا التكليف الثقيل domin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da karfinsa wajen Allah to wannan ya hukunta lalle Allah zai gaya masa cewa ya daidaita ne zai dora masa wannan nauyi istaqim kama umirta la budda an yastaqima kama amarahu Allah ba makawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daidaita kamar yadda Allah ya umarce shi walamma ra'ahu sallallahu alaihi wasallam da afana نحن خاربنا بقوله استقيموا ولا توسوا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yaga mu kuma karfin mu mana raunin mu mu ba irin sa bane shi mai karfi ne Allah ya ce masa ya daidaita kuma ya daidaita to mu kuma tunda ba za mu iya daidaita kamar yadda yake yadda Allah yake so ba annabi sai ya ce mana to ku kuma ku yi kokari amma ba za ku iya kaiwa iyaka ba mana ba za ku iyakance yadda irin da ya da Allah yake so ba ai lam tudiku ba za ku iya ba akhlifu min al-amali ma tudikuna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ku yi aiki dai daidai yadda za ku iya istaqimu wa lan tusu wa alamu anna khayra amalikum as-salat wa la yuhafizu ala al-wudu illa mu'minun haka hadisin yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daidaita ko da yake ba za ku iya kaiwa matsayin da Allah yake bukata ba yace to ku sani a cikin ayyukan ku ba aikin da yafi kyau kamar sallah sallah ta fi komai alheri a cikin aikin bawa yace to kuma ba wanda zai iya kiyaye alwala ko da yaushe ka same yana yana cikin alwala yace sai mumini haka hadisin yazo to shine annabi yace to ba za ku iya ba amma ku aikata gurgudun abin da za ku iya saboda shi Allah baya kosawa sai in ku kosa wato nabi sallallahu alaihi wasallam iktadat karfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hukunta ayu umara bi istiqamati za umarce shi daidai da shi kama umara kamar yadda aka umarce shi la yaqutu minhu shay'an ba zai rage komai ba yadda aka umarce shi haka zai wa nanu du'afa mu kuma masu rauni ne nastaqimu masadana mu kuma daidaiton mu shine gurgudo yadda zamu iya eh shi yasa ya aka kawo ayoyi guda biyu wannan aya ta sura Ali Imran ta ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah karshen tsoron Allah to sai aka ga wannan fa matsayi ne na annabawa da manya ba kowa da kowa zai iya wannan ba sai Allah ya sassauta sai ce mana fattaqullaha mastata'tu yawa ku ji tsoron Allah gwargwado yadda za ku iya to kaga kawo mastata'tu din nan sai ya sauwaƙe wa mutane kenan kowa zai samu iya irin irin irin daidai irin nasa wala ta tabi'a wa au karka biya wa son zuciyar mutane fitar ki a barin daidai ta wannan istigamar wa qul ka je musu amantu bima anzala Allahu min kitabin ni fa nayi imanin wannan littafin da Allah ya saukar din nan wa umirtu li adila bainakum kuma Allah ya umarce ni an umarce ni dama in annabi yace an umarce ni to an san Allah ne mai umartarsa an umarce ni in yi adalci a tsakaninku yana adila fil hukmi in yi adalci a cikin hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mutane adalci shine kuma ya yayi aikin adalci komai din sa shi da yake yana karba ne daga adalci shine Allah to duk abin da zai ga mutane adalci ne kuma duk abin da zai aikata adalci ne amma saboda shi dan adam wasu dan wasu mutane da ma Allah ya riga ya yi su wadansu iri ne wani annabin ne da kaza ko wannan mutumin yana sallah ba wai kafiri bane yana sallah amma manzo Allah sallama ya zai rabiya sai ya ce ba adalci shi wannan rabiya annabi ya ce masa kai tunka idan ban yi adalci ba wa zai adalci ba ya kawo muku ma adalci to amma da kan wasu wani a cikin sabai ya tace ce sai ya halaka shi annabi ya ce haka ba shi ba ba zai halaka ba gaba ce shi ma yana da mabiya bayansa da zuriyarsa za su zo su ma za su su yayi su a duniya mana bar kowa dai zai zo ya gaba abin da zai yi a duniyarsa zai huta ya koma Allah Allahu rabbuna wa rabbukum ubangiji shine ubangijin mu shine ubangijin ku lana a'maluna aikin mu namu ne wala kuma a'malukum aikin ku naku ne wa kullu yujaza bi amalihi kowa za a saka masa da aikin da yayi wanda ya aikata aiki mai kyau ya je ya ga mai kyau wanda ya aikata mummuna ya je ya ga mummuna la hujjata bainana wa bainakum babu jayayya tsakanin mu ba wata jayayya babu cewa a wane abinda kake yin nan in kana son zaman lafiya a duniya ba ruwanka da cewa wani ba daidai yake ba a'a kai ka rike nakan kai ma naka ai tukuna baka je lahiran ba sai ka rike sai abinda ka fahimta kake yi ka dage maimakon ka shangala da na wani ka shangala da naka eh shi ka wancan sai shi ma ya shangala da nasa saboda in kun je lahira ba za a tambaye ka haƙƙi wancan ba naka za a tambaya to abinda za a tambaye ka shi ya kamata ka dage wa ka rike akan abinda ba za a tambaye ka kai ba ai wannan karambani ne ma abinda ba za ma a tambaye ka kansa ba ka zo ka dage a kansa kai ta rigima a kai to idan ka je lahira fa ba za a tambaye ka wannan ba na kan kam ya yake ya zauna ya daidaita ya yi kyau to shine abin dubawa in naka ya yi shikenan ka huta to shikenan wani in na saba yi ba wannan ba ba ba sauka ka bane ma'ana bai bai zama ba naka bane la hujjata bainana wa bainakum babu jayayya tsakanin mu da ku la khutumata bainana wa bainakum ba za mu yi jayayya ba Allahu yajma'u bainana inda hukunci yake Allah ne zai tara mu ran da yake so fil ma'adi a lahira ta kuma koma zuwa ga Allah Allah zai hada dukkan mutane da musulman da wa kafirai ma wanda ba musulmai ba lifadlil qada'i saboda Allah zai yi hukunci a can to a can ne Allah zai hukunci can wanda ya ga ya tsira to shine shikenan shine ya tsira wanda ya ga bai tsira a can ba to shine wanda bai tsira ba wa ilayhi al-masiru makoma zuwa ga Allah take shi kade ne yake da makoma duk kullum mutuwa ake yi ba ta ganin wanda ya mutu ya dawo ba kowa in ya mutu wata rana in kana tafiya sai ka san wane ya mutu ka tabbas ka san ya mutu to ko a kasuwa ko a hanya sai kaga irin sa sai sai ka ji jikin sa tukuna ya jikin ka tukuna ya ka dan ji tsoro ka firgita saboda ka tabbata ya wanda ya mutu ne ba zai dawo ba to ya kai wannan yayi kama da shi a sai da ce maka kama amma ba shi bane shi dai ba zai dawo ba to saboda haka duk wanda ya tafi lahira wajen Allah ya tafi ya koma ubangijinsa eh duk abin da ake faɗa ya je ya gani to sai dai kawai can in aka gani ba za a dawo a faɗa ba eh duk abin da mutum ya gani a can to shi kenan ya gama gani wal masiru ila Allah makoma zuwa ga Allah ne tadabbaru ya ikwani fi hadhihi al-ayati to yace ku lura da wannan aya dan uwana musulmai ku lura da wannan aya aqulu ina cewa law lam yanzil ko yunzil min al-qur'ani illa hadhihi al-kalimatu al-ashru lakafa al-abdu ko da ba a saukar da komai ba a Qur'ani sai waɗannan kalmomi da muka karanta yanzu daga fastaqim kama umirta wala tatabi hawa'ahum wa qul amantu bima anzala Allahu min kitabin wa umirtu li a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir wayannan kalmomin ai sun isa su kadai su kadai ne Qur'ani ma sun isa sun isa wazi'i laqafal abdu laqafa ma'ana wa illa hadhihi kalimatu ashru sajana kalmomi guda goma a laqafal abda su ma sun ishi bawa walidhalika qulu hadhihi jumlatun wannan jumla ce ud'un nasa ila tauhidi ka kira mutane zuwa ga tauhidi wastaqim ka daidaita ka bawo mutaka kamar da ka umarce ka wala tabi karka biye wa awahum sun zuciyar mutane wa qul ka ce amantu bima anzalallahu min kitabin nayi imani littafin da Allah ya saukar ko umirtu li adla bainakum an umarce ni yi adalci a tsakaninku Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangijin mu shine ubangijin ku lana a'maluna wa lakum a'malukum ayyukan muna namu ne na ku ayyuka ma na ku ne la hujjata bainana wa bainakum babu jayayya tsakanin mu da ku Allahu yajma'u bainana Allah zai tara mu ran da yake sai ya tara halitta wa ilayhi al-masir makoma zuwa zuwa ga Allah take ashiru jumalin jumloli ne guda goma tamassak bi hadul hayatika ka riƙe su matuƙar rayuwarka kai ɗan adam tafi muni ka an dirasatil kutubi wayannan kalmomi na qur'ani wanda daga fad'u fad'u wastaqim kama umirta fad'u kalma ce wastaqim kama umirta wa wala tattabi ahwa'ahum kalma ce wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin kalma ce wa umirtu li ajtaba bainakum kalma ce Allahu rabbuna wa rabbukum kalma ce lana amarna lakum amarukum kalma ce la hujjata bainana wa bainakum kalma ce Allah ya jiwa bainana kalma ce wa ilayhi masiru kalma ce kaga kalma goma to wannan aya in musulmi ya same ta ta ishe ka ta ishe ka wazi duk abin da ake faɗa a wazi wannan ta wadatar eh ka shangala da kanka kuma ka komai ka yi shi daidai kar ka yadda a yi ta samun sabani a cikin ayyukanka to in ka rike su matukar rayuwarka lalle za su wadata kai daga karanta wasu littattafai ma'ana littafin Allah ya tattara duk abin da wani littafi ya rubuta an cusa shi cikin aya daya wani zalika faɗo wasu hakim kama wani tauna ta biya wa kula a wani ma zallahu nam to ya ce waɗannan muktasarun jiddan wannan kalmomi ga sunan takaitattu ne kaɗan sosai takaitattu ne amma kuma wa fihi ilmul awwalina wal akhirina ilimin mutanen farko da mutanen ƙarshe gaba ɗaya na cikin wannan aya. Aya ɗaya yanzu ta tattara dukkan ilimi, ilimin da kafin manzala salama ya zo, da ilimin na baya bayan manzala salama ya zo, da ilimi daga na har tashin duniya, duk abin da ake ce masa ilimi dai in ka karanta wannan aya ya ishe ka.
والذين يحاجون بالله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد والذين يحاجون بالله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد والذين يحاجون بالله ولا suke jayayya mutum ya zauna a aikin sa shi ya yi jayayya da wancan ya yi jayayya da wancan ba shi da amfani billahi nabiyahu yana jayayya da annabin Allah a cikin lamarin abin da ya shafi Allah min ba da masujiba lahu bayan kuma an amsa musu bil imani an ce musu abin da ake bukata abin da annabi ya faɗa ka karɓa kawai kamar yadda Abu Hanifa yake cewa yace ma ja'a min al-lahi wa 'ala al-'aini war ras duk abin da aka ce Allah ne ya fara an gaba mun karba kawai sau da kafa ma ja'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa 'ala al-'aini war ras duk abin da aka ce annabi ne ya fara to an gaba babu ja ba wani abu ko bin shige ba mai mun karba yace ma ja'a na min sahabati ma ja'a na min sahabati na akhudhu bi ba'din wannan rukubanin yace abin da ya zama daga sahabbai fahimta ce sai mu dauki fahimta da zamu iya mu bar wanda ba zamu iya ba yace wa ma ja'ana min indin ghayrihim wa hum rijalu wa nahnu rijal abin da ya zo mana daga wani ba ba Allah ba ba annabi ba ba sahabi ba a yace sauran kai su mazaje ne mu ma mazaje ne da saboda ka ji ne a to wayannan da suke jayayya a cikin lamarin Allah bayan an gaya musu sun an nuna musu su yi imani li zuhuri mu'jizati saboda mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun bayyana su waye ne suke jayayya wa humul yahudu su ne yahudawa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da hukuncin da aka kawo idan manzo Allah ya hukunci sai su ce su ba ba kai kai ta ka zuba annabi ya haka yake sai su ja hakan ai littafin mu namu ne da annabi ya ja kawo shi eh ku kawo littafin naku kul fatu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqina ku kawo tauran ku karanta sai idan suka kawo sai su nemi wani wanda suke ganin zai zai karanta musu yadda suke so to sai ba su Allah bai taimake su ba kafin su fara wannan jayayyar sai Allah ya sa wani babban shugaban su sai ya zo ya musulunta shi ne Abdullahi bin Salami da ya musulunta da shi da jama'arsa to sai Yahudawa aka yi wani rikici a can wajen su dama manzo Allah sallallahu baya musu magana amma su din idan suka ga abu yayi tsauri a hukuncin su sai su dawo su ce na annabi suke so eh wasu ne manyan su suka suka yi zina da matar da mijin duka manya ne mana jagorori ne manya ne ba a so a su kace su kuma sun san littafin su kisa ne sai suka ce a su je wajen littafin Muhammadu ko za su samu sauki sai suka taho wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to ga wani da wani ya yi sun yi zina amma kuma an tabbatar da sun yi to amma mu hukuncin littafinmu ne muke ganin ko naka zai fi sauƙi sai ce to ko naku littafin mai hukuncin suka ce hukuncin a littafin su tun da manya ne waɗannan mutane a kama su a ɗaure su a sa su bayan jakuna kuma su kalli bayan jakin a kori jakin ya ta yawo da su mutane suna kallon su shi kenan shi ne hukunci annabi ya ba haka bane littafin ko ai mu littafin mu ya gaya mana duk abin da littafin kai ke shiki Allah ya ce wa katab Allah Allah ya ce a cikin littafin ku ash-shaykh wa shaykhatu idza zana ya farjumuhuma albatata idan wanda ya taba aure da matar da taba aure suka yi zina aka tabbatar jefe su ake hasu mutu wannan shine hukuncin ku kuma mu ma kuma shine hukuncin littafin namu sai suka ce a su ba sai dawo ba shi bane dan ne yace da ku kawo littafin naku a duba suka dauko littafin sai suka samu a kafin nan kuma ba san shi Abdullahi bin Salam ya musulunta ba to sai suka kawo wani ya karanta ya fara karantawa da ya zo daidai wannan ayar sai ya sa ya zasa ya danne sai ya wuce annabi ya ce akwai abin da aka zallaka sai ya kira Abdullahi bin Salamin ya ce kun san wannan suka ce mun san shi waye ne ya ce wannan ai jagoran mu kenan dan jagoran mu to sai ya musulunta ba to sai sai annabi ya ce kun da kun yarda jagoran ku ne ya karanta ayar ce ya karanta aya aka samu aya aka ce to yanzu dole tun da kun riga kun kawo kunja wajen mu fa sai mu zo kunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu zo kunja ka ja ka jefe su to shine sai suka fiji sai suka ce ai Abdullahi bin Salamin din ma tun da dai ya musulunta yanzu banzan su ne dan banzan su ne ma'ana ba malami sun fasa da jagoranci to shine su kullum shi ba yahude kullum ba shi da addini shi kawai jayayya ita ce addininsa su ba sa komai duk abin da ka sani na addini ba ruwansu da shi a su su yi rigima da wani shine su da yake mawa katare sun ce wa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu wasu kamar ƴaƴan Allah suke su masoyan Allah ne saboda haka duk abin da suka aikata ma Allah zai kai su aljanna ne saboda haka shi ba yahuda a aqidarsa duk duniya ba mai shiga aljanna sai ba yahuda kawai shi yasa ma su da Allah ya taimaki mutane su rowan addini na suke yi yanzu duk yanda kai in kai ba kabila su bace ba za su saka addini yahuda ce ba duk yanda kai ba za su bayar ba in kace zaka ce zaka ce ni da ina addini kaza ma yana son canja da addinin ku ba za su bayar ba sai su je sun baka addinin su to kai ma ka zama ba yahuda kenan zaka zama dan aljanna ba a ba a so a barka kawai kai kan fatawi eh su dai su ne za su shiga aljanna su su kare saboda haka sunan yan jayayya Allah ya ce hujjatuhum dahidatun hujjar da suke bayarwa din jayayya sunan ai ba ta shiya ce inda rabbihim wajen ubangijin su ba hujja bane wa alaihim gadabun saboda Allah ya riga ya zo fishiya yayi fishi da su duk inda suke tafiya da fishin Allah shi yasa finin Allah nan sai ya sa musu gasu da wurakan shi duk inda ba Yahuda yake a duniya duk duniya ba wanda ya kai su dukiya su duk duniya duk inda ka samu kuɗi inda a duniya zaka samu Yahudawa ne su suka iya neman kuɗi su suka iya tara kuɗi amma ko ba matsayaci irin sa duk kuɗinsa shi sai dai shi ga darasa kullum ba a cewa ya tara kuɗi shi yake da kaza shi yake da kaza shi ya kirkiri kaza shi ya kamfani kaza shi ya kaza amma fa baya shi baya sha baya fita ba zai ba kowa ba to haka suke kwalihim gadabun Allah ya riga zuwa fikin sa kansu wala hum azabun shadidun Allah ya tanada musu azaba mai tsanani wanda in sun mutu za su same ta
الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله بنجي الذي شين دي أنزل الكتاب والذي سوف دعنا لتا في القرآن بالحق كما قسيانه zalla yake cikin Qur'ani ko kuskure babu domin wanda ya kawo shi ba mai kuskure bane wal mizana kuma Allah ya kawo ma'auni na adalci al adalci ya zuba a cikin Qur'ani da barin hukunci da Qur'ani ne ya kawo mutane matsala eh domin da ana hukunci da Qur'ani da matsaloli da yawa an huda da su shari'ar Qur'ani mai sauki ce kuma ita kullun katanga ce idan ana yin ta to za ta katange ba za a yi abin da za a zai jawo fitnan ba sai ka ga rashin hukunci da shari'ar Qur'ani sai ya jawo mutum sai ya je ta aikata abu wanda da mutum ɗaya ne aka aka kawar duk wannan matsala an huta da ita sai ta kashe mutane alhali ko matsalar ba ta kare ba saboda haka shi Qur'ani kullu hukuncin sa adalci ne wal mizan wa ma yudrika wa zai sanar da kai la'alla sa'ata qaribun baka sani bane tashin kiyama ma ko ya kusa fa kullama kadabahu bima bima yudrika ma alamahu ne wa ma fil qur'ani min qawlihi wa ma adraka fa qara alamahu idan Allah ya yi amfani da wa ma yudrika kaman nan to manasa ma alamahu mamakin sanin tashin kiyama na Allah ne shi kadai abin da yake cikin qur'ani wanda ya kawo ma adraka ma adraka ko su da dama su ma shi ko fa qara alamahu Allah ya sanar da annabi wannan idan Allah ya ce wa ma adraka to abin da zai biyo baya annabi ya san shi Allah ya sanar da shi amma idan Allah ya amfani da wa ma yudrika a abin da Allah ne kadai ya sani kaga nan da yake magana ta cikin kiyama kai ba ce wa ma adraka ba sai ce wa ma yudrika la Allah sa'ata qaribu saboda ta cikin kiyama abin da yake bace Allah ne to duk inda ya sa yudrika to abin da shi kadai ne yake manta da saninsa amma ya sa adraka mana ya riga ya sanar wa annabi shi annabi ya san wannan abin wa hadha kitab nabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana fiskar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wal murad kullu insani abinda ake nufi duk mutum kowa kowa da kowa ba wanda ya sanar da zai tashin kiyama ma yuri kala la sa'ata qaribun lam yaqul qaribatan bai ce sa'ata gashi wannan ta ce mana ba muzakkari bane amma ba ce qaribatun ba zaka ce qaribun lianna tanis al majaziyya man sha asbatahu wa man sha hazafahu domin dama irin wannan irin su shamsu irin su yadu irin su naru irin waɗannan dai wanda tanisi ne amma ba na haƙiƙa ba ne ma'ana abin da ba shi da al'aura shi ake ce masa tanisi ba na haƙiƙa ba kamar yadda wanda dai aka abin da ya shafi maza ma in abu an fuskantar da lamirin namiji amma kuma wannan ba mutum ba ne ba kuma abin da yake da al'aura ba ne to shi in kana so za ka iya in in mu wannan kaji zaka iya cire tadi zaka iya kuma tabbatar da ta kamar shamsu ana ce mata shamsu sai a ce tangibu ko tallu ma'ana rana tana hudowa ko tana faduwa to irin waɗannan suna nan saboda tanisu su majazi ne ba hakika ba ne wanda yake na hakika wanda yake da wannan gabar to in mutum ne yana da gaba to in muzakkari ne zai shi ba a shafe masa muzakkari za a rubuta shi idan mu wannan sai ne kuma rubuta da da damiri na mu wannan sai yastajil bi allazi يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون, مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها wanda suke neman gaggawan yaushe za a yi tashin kiyama rashin sanin ta ne ko kuma wanda ba su yi imani da ita ba ne wanda ba su yi imani da tashin kiyama su suke damun annabi sai kashi za a kawo azaba kashi ma za a mutu wai za a tashi to ana mutuwa to a tashi mana a gani to suke ne gaggauta lokacin tashin kiyama ba su yi imani da ita ba ne ya kullum suna cewa mata ta tiya yaushe ne za a tashin kiyama za ta zo zannan minhum annaha ghairu adiyatin su a zatonsu ba za a yi tashin kiyaman ba saboda haka ce sa suke ta gaggauta neman cewa a yi tashin kiyama amma wanda ya san abin da ake cewa tashin kiyama ai ba zai gaggauta neman ta ba ko bai nema ba za ta zo wallazina amanu su mu'minai ai mushfiqu da min hatsoron ma tashin kiyama suke yi saboda guri ne wanda mutum bai san yadda zai iya tsinci kansa a wajen ba saboda haka dole tsoron ta ake yi wa yalamuna kuma su mu'minai sun sani annaha in tashin kiyama alhaqu gaskiya ne eh sun yadda duk wanda ya yadda tashin kiyama gaskiya ne yana tsoron tashin kiyama ala innal ladzina yumaruna fi sadi wanda suke jayayya cikin tashin kiyama ba su yadda ba su waɗannan lafi dalalin Allah ya suna cikin bata ba'idin man ya sanci Allah ya riga ya bada su ne shi yasa suke ganin tashin kiyama abu ne wanda ba za a yi ba amma za a yi shi الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله الله لطيف بعباده الله mai tausayin bayi ne Allah mai tausayawa bayi ne Allah ce ke sauwaƙewa bayi duk wahalhalunsu da matsalolinsu saboda haka duk abin da ya dame ka ka koma ga Allah kaga sauki kaga saurin yayewa amma inda za ka tsaya kai ta roƙon mutane ba za su isan maka ba Allah kuma sai ya rabu da kai amma in Allah ka koma wa yawo bangiji abin da ya dame ni nan kafi ne sani na duba kuma yiwa wani laifi na yi to amma dai ina ina roƙonka a yaye a yaye kana ta roƙon Allah sai Allah ya yaye sadihum bi badihi barrihim wa fajirihim Allah yana tausaya wa bayinsa da mutanen kirki da mutanen banza duk ba ruwansa shi saboda halittarsa ne shi kowa ma duk abin da mutum ya roƙa a duniya ne Allah zai ya bashi eh ba da ba bai damu ba ai salamu alaikum ju'an bi ma'asihim ma saba wa Allah ai ba wanda aka taba samun wani gagawa me ya kace ta yuwa me yasa me yasa me yasa mata yuwa ya sabi Allah ne Allah ya hana shi abin da zai shari'a mutu ba taba yi ba eh kowa yana masu sabon Allah suna saba Allah kuma Allah yana ba su abin da za su ci. A yanzu kuma ya sha'u, Allah yana arzuta wanda ya ga dama min kullum minhum a cikin mutanen kirki da mutanen banza. Duk Allah yana arzuta wanda yake so ma ya sha'u kuma ya arzuta shi gwargwadon abin da yake so. Wani sai ka ga mutumin kirki sai Allah ya hada shi da arziki mai yawa har mutane sai ta tunanin anya arzikin sannan mai kyau ne? Mai kyau ne haka Allah ya ga dama. saboda in duk halin da ka tsinci kanka to akwai annabin da ka gada eh akwai annabawa Allah ya su kace kace in kana da dukiya sosai kana da hali to ana gaya maka cewa kana da shugaba akwai annabi Sulaiman yana yana dukiya akwai annabi Ibrahim shi ma yana dukiya to amma abin da ake nema yanda suka sarrafa dukiya su kai maka sarrafa dukiyarka idan mutum Allah ya yi shi ba mai ba shi da hali rayuwa mata kyan da kere ke yi akwai annabawan da suka rayu a haka annabi isa haka ya rayu annabi haya haka ya rayu idan allah ya yi mutum ya kawo shi duniya sai ya bashi ya zo ya arzuta shi da ya maza zalla to shi kenan akwai annabin da ya gada annabi yaquba jayansa maza ne goma sha biyu idan kuma allah ya arzuta mutum da jayan mata zalla nan ma akwai annabi da ya gada annabi lulu jayansa mata ne zalla idan mutum Allah ya arzuta shi da ‘ya'ya maza da mata, to nan ma akwai annabin da ya gada. Wasu annabawa su kuma yawancin su suna da ‘ya'ya maza da mata kamar su annabi Dawuda, su annabi Musa da sauran annabawa dai suna da ‘ya'ya maza da mata. Wani kuma in Allah ya kawo shi bai Allah bai bashi komai ba mana bai haihu ba shi ma ga annabi Isa har yawan duniya bai haihu ba bai ma yi auren ba ko da yake shi manzo Allah sallama ya bada labarin zai dawo kuma zai yi aure zai haihu kafin ya sake rasuwa tunda yanzu ba mutuwa yi ba yanzu ya dauke shi aka yana sama amma annabi haya shi har ya ƙara rayuwarsa bai taba aure ba ko bai taba haihuwa ba to shine
yarzuqu man yasha'u wa huwa shi Allah alqawiyyu shine mai karfi ala muradi akan abin da yake nufi yana da ikon yanda zai yi komai saboda bai haru da kowa ba wajen ilimi al-azizu Allah mabuwayi ne al-galibu mai rinjaye ala amrihi bi salamarin sa duk abin da yake so yayi haka zai yi shi baya tawara da wani balle ce masa "A'a, ba yanzu ba sai kaza ko kuma abu din nan kaza bai dace ba Allah bai da wannan wanda yake da mai ba da shawara shine zai shawarci wani ya ce ya abu kaza ina ya kamata a yi wancan da ya ce eh a yi ko kuma ya ce a kara yi amma Allah ba shi da wannan shi ba ba ruwansa ba shi da wani waziri ba shi da mataimaki ba shi da kowa tabaraka wa ta'ala
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما لهم في الآخرة من نصيب نعم وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد حرث الآخرة wanda yake aikata aikinsa a duniya yana nufin ya samu girbi a lahira ma'ana yana son ya samu sakamako a lahira lahira yake nema wa aikinsa Allah ya ce kasbaha duk kokarin da yake yana yana kokari yana aiki saboda ya samu ladan lahira wa huwa sawabu yana sai ya samu sakamako a lahira Allah ya ce yayi zan ba shi kuma zan ƙara masa nazillahu zamu zan ƙara masa fi harsihi a cikin nomansa da yayi ma'ana duniya gurin noma ne ne aka zo kowa yayi noma ko damuna ta dawo wance yayi noma wance yayi noma wance yayi noma mai babbar gona kuma ya tsaya mata to zai fi mai karaman gona wanda bai tsaya ba to saboda haka idan mutum yin aiki mai kyau yana da yawa to ya je lahira to zai ga sakamakon yana da yawa wanda ya daidai daidai zai gani wanda ya kadan kuma kadan zai gani a fiyar tihi bida tifi fihi alhasanata ila al-akhirati aw aksara Allah ce zan ninninka masa duk abin da yayi guda daya sai a cikin shi a rubuta masa goma ko ma fiye da goma tunda akwai aya da take ana ba da ɗari bakwai ma masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudafi liman yasha wallahu wasi'un alim eh mutum Allah ya ce mutumin da yake aiki mai kyau Allah ya ce misalin sa kawai mutumin da ya dauki kwayar gero guda ɗaya je ya shuka kaga kwaya ɗaya ka dauka in ka shuka ta ta tsiro da ta fita sai ta fidda kara guda wannan kara ta asali sai ta haifi karare guda shida kaga an samu kara bakwai kenan to wannan kara duk suka girma kuma duk suka fidda zangarniya kowace zangarniya sai ta yi ƙwayoyi guda ɗari in ka haɗa da ƙwayoyi ka ka samu ƙwaya ɗari bakwai kenan ƙwaya ɗaya fa ka shuka yanzu an baka ɗari bakwai to haka lahira aikin lahira yake duk abin da ka aikata Allah yana da yana in ya ga dama sai ya ta ninninka maka ya ninninka kai aiki kaɗai ya ninninka ladar tunda ladar ba ta duniya ba ce to wani kuma har fiye da haka ma ila al-atrashi wa aksara wa man kana yuridu haka duniya kuma wanda yake aiki saboda shi da duniya kawai shi fa duniyar nan ta yi kyau kawai da muradin sa ya ce masa yaya lahira zaka koma a ba lahira a dai samu duniyar to duk kokarin sa shi duniya yake neman wa Allah ya ce shi ma nutihi minha za mu ba zan ba shi duniyar gorgodo bila kadifin amma shi ba zan ninka masa ba duk kokarin sa na neman duniya sai dai a ba shi abin da dama aka rubuta masa bal ma kusima lahu abinda aka raba aka bashi tun kafin ya zo duniya shi za a bashi ba za a kara masa ba ka tun kafin ya zo duniya an riga an rubuta abinda zai samu to duk kokarin neman sa ba zai wuce wannan abinda aka rubuta masa ba amma kuma in duniya kare ya nema ba ruwansa da lahira ya sani fa ba zai je lahira kuma ya ce gashi nan ba a ai dama bai nemi na can ba wa ma lahu fil akhirati min nasibin min nasibin rabo fil akhirati lahira wa ma lahu ba nasa bane ba zai samu rabo a lahira ba al'amilani ya amalani masu aiki ne guda biyu wahidun ya amalu lid dunya wahidun ya amalu lil akhirati wannan yana aiki saboda ya samu duniya duk kokarin sa ya kare a nan saboda ita ya sani shi yasa yawanci Allah yake cewa walam yurid illa al hayata ad dunya zalika mablaghuhum min al ilmi eh in mutum duniya kawai ya sani ya san jin dadin jin dadin duniya da abubuwa in mutum ya samu dukiya ya samu wadata ya samu mulki zai samu hutu to zai ta kokari akan neman wannan saboda shi ya sani wani kuma yanda ya san na duniya ya san akwai na lahira wanda ya fi wannan to shi in ya tashi nema sai ce to ya ubangiji ba mu duniyar ma da rufa mana asiri da duk abin da zaka ba mu amma lahira kam dai kar mu rasa ta in shi in zai rasa duniyar ma dai lahira kar ya rasa shine muradinsa in kuma yayi sa'a duka za a hada masa to shikenan nan ma abin da yake nema kenan wayannan sune masu aiki wannan yana aiki don duniya wannan kuma yana aiki don lahira man amila lil akhirati da afanna wala ajra wanda ya aikin lahira duk aikin da ya sai an ninninka shi shi yasa aikin duniya ka je ka nema ne ka samu in ka nema ka ka dauko abu ka sai da shi za a iya baka riba iya ribar da ya dace a baka a cikin wannan abun to iya wannan in ka dau- ka samu wannan ribar fa sau ɗaya shikenan ya isa ba za ka ɗau ka sai da shi ka samu ribarsa gobe kuma ka eh, ka je ka taro wanda ya saya ka ce masa kai ribar da ka bani jiya nan fa ba ta isa ba sai ka ƙara ba zai ƙara ba ai ai kun gama ya riga ya ce ya saya ka sayar masa kuma ya baka kuɗi ai an gama saboda ka ribar da ya bayar to ta ishe ka ko ko ta yi ko ba ta yi ba dai an gama shine duniya amma na lahira idan ka yi aiki mai kyau aka aka rubuta maka za a ninka a lokacin gobe sai ka sake kace kana son kai irin wannan aikin zai ce to wannan fa yana so ya saba da aiki mai kyau to abinda aka bashi jiya to yau a ƙara masa sai a ƙara ninkawa gobe in ka sake aikin sai a ƙara ninkawa ba shi yasa idan azumi ya zo ranar farko larin da aka ba musulman in gari ya waye sai a ninka in gari ya sake wayewa sai a ƙara ninkawa ma'ana abinda aka bashi- ba wa mutum ranar farko to za a ninka shi a baka ranar rana ta biyu rana ta uku wancan wanda aka baka- aka baka na kwana biyu nan sai an ninka shi sannan a baka to shi yasa yana tafiya yana tafiya in ya kai kwana 20 to kaga ninki yayi yawa to goma na karshe su na bonus ne Na'am.
sai Allah ya ce maka to shi yanzu kawai ai ta tura masa kawai Na'am.
to ta ba shi kawai to shine man ana na fara wakafa wa amra duniya kuma idan Allah ya ninninka maka na lahiran kuma sai ya isan maka matsalolin duniyar ma Eh, abinda zai dame ka a duniya to ba zai dame ka ba saboda yanzu ka riga ka zama na Allah Allah kuma ya yarda da kai da saboda ka duk abinda za ka yi to Allah zai bayan ya baka yana rubuta maka na lahira to a duniya ko wani fa bai sai wulakanta ka ba saboda Allah ne yake kula da kai saboda yanzu ka zama nasa yana son ka eh, baya son abin da ya taba ka in wani abu zai dame ka sai sai ya dauke wannan abin shine zai maganin sa wa man amila lid dunya lam yajid min ad-dunya illa ma qusima lahu wanda yake ta kokarin neman duniya zalla shi kuma ba zai samu komai ba sai abinda dama aka riga aka rubuta masa in yazo duniya zai samu shi za a bashi wa khasira al-akhirata amma la yana fa ya sani ya yi asara ba zai samu komai ba ya duniya ukudu bi man kadamani wa ati bi man kadamaki haka Allah ya gaya wa duniya dama a cikin littafin da Allah ya saukar a baya ya ce ke duniya ki bauta wanda ya bauta mini duk wanda ya bauta mini yace ya dawo waje na mana Allah kawai ya sa a gaba duniya ke kuma ki bauta masa yace kuma ki wahal da wanda ya bauta miki in mutum yace duniya kawai yake so to shi ko kullu shi wahala yake duniyar wahal da shi za ta yi saboda haka aka umarce ta tayi ta wahal da shi din kuma za ta wahal da shi duk abin da ta bashi kuma sai ta hada shi da bakin ciki da damuwa da abubuwa dai ga sunan ba iyaka tun da ita yake yake so to itan an ce mata ta wahal da shi to dole sai ta wahal da shi ai ta ma baiwa ce wa ma lahu fil akhirati ah, fil akhirati min nasibin ba shi da rabo a lahira wanda ya nemi duniya zalla eh mutum ya nemi duniya duniya ta Allah ce ah, iman li duniya ka ka naka ta yi to abadan wa man li akhirati ka ka naka ta mutu gada ka yi wa duniyar ka aiki kaman za ka rayu har abada ka yi wa lahira ka aiki kaman za ka mutu gobe to saboda haka idan ka yi wa ah, duniya aiki ka nemi duniya sosai saboda ka samu ta kusanta ka zuwa ga samun ah, ah, eh, lada wajen Allah ma'ana ta jawo maka samun lahira idan Allah ya baka duniya to ya baka makulli ne guda biyu ya ce ga makullin aljanna ga makullin wuta yanzu saura sai wanda kai amfani da shi yawwa in kai kai ta sarrafa dukiyar ta inda zaka bude aljanna to makullin aljanna ne a hannunka in kaje sai ka bude ka wuce kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa zahaba ahlud dusuri bil ujuri duk ladan da ake nema masu kudi sun riga sun kwace in an ce a nemi taimako su ne suke da shi abinda za su taimaka in an ce a gina masallaci su suke da kuɗin ginawa a gina makaranta su suke da kuɗi a taimaki marayu su suke su- su- suke da abin taimakon duk abinda za a yi na taimako dai kafin wani yayi su za su riga yi kaga suna bude aljanna kenan idan ko mutum ya samu duniya ya ce a shikenan ai yayi dama abin da yake nema kenan ya zauna shi kam sai dai eh, bangaren Allah bangaren lahira ba ruwansa duniya kawai ya za gaba to nan kuma ya sani wuta yake budewa nan kuma in yaje zai sa an bashi makullin wuta to ya ya yi ta budewa in yaje zai fada Allah ya kiyaye Amin. Amin.
alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu ya matsayin POS akwai wani na'ura da ake cire kuɗi da shi. Ba mu da waɗansu bankuna a wajenmu sai na sayi POS ana cire kuɗi ana bani kasona wato lada. Ya halatta hakan?
a ban gane ba Na.
ya yake shirya kudin ake baji lada in kudin sa ne ya je ya ajiye ajiya ya kai Mm.
in ya duk lokacin da aka shirya aka bashi kayan sa ne shikenan wannan kai duk ko wani banki ma in ka riga ka kai kudi in kudin ka ne a ciki Mm.
to shikenan Mm.
Ah, kudin da ka cire naka ne Mm.
amma akwai kudi na haramun a ciki na haramun ka je ka ba da ajiyar kudi naira dubu goma in an zo baka baka dubu sha ɗaya to wannan dubu ɗaya ta- da ta biyo ita haramun ce Mm.
eh saboda ajiya ka bayar ba ajiya kuma ba ba ka haihuwa Mm.
yawa in kuma bangaren ciniki ake yi sannan kuma irada ake ce masa nan kuma cinikayya ne Mm.
nan kuma ba maganan wannan kuɗin da ka bayar su karu bane mutum da yake wai ma'aikata saboda cinkoso a banki ba sa so su- su je su bi layi sai su zo su bashi riba shi kuma yana da kuɗi a kawun ɗinsa sai ya cire musu albashinsu sai ya ba su sai su bashi lada shi kuma to lada suke bashi na'am to zai zai a- a a- a kuɗin nasa na'am yana da kuɗi a kawun ɗinsa naji in an yi albashi ne sai su je su yi layi eh sai su zo wurinsa sai su karba na'am sai sai ya ba su iya abin da dama nasu ne na'am sai su bashi lada sai kuma sai ya karbi lada Na'am, wajen.
na'am.
Ita wannan kamun tun da yanzu ah, wannan dai abin da ake dubawa na'am tun da ya ba su kuɗin su.
Mm, In ka riga ka cire kuɗin mutum ka bashi, ai ba ajiya suka bashi ba.
mm, Inda ajiya suka bashi to wannan ya zama haramun riba ne.
mm, In ko ba ajiya suka bashi ba, ma'ana yanzu shiniki ne.
mm, Ai na shiniki tsakanin kuɗi da kuɗi.
mm, Wa in shiniki ne, a ni ina da kuɗi amma kuɗin su ne kadara.
mm, za ka saya?
Mm.
Eh zan saya. Nawa za ka sayar min kaza? Nawa za ka rage min? Nawa za ka ƙara min? Shi kenan wannan ko maga ɓangaren sarabar ne, Mm.
ma'ana magana ciniki ne.
mm, Amma in dai kuɗi ne misali mutum yana da kuɗi a banki mm, kamar yadda yake yake din, mm, amma shi kuma yana da kuɗi.
mm.
Amma wancan ɗin shi ba sai zai ya je ya karɓi kuɗinsa a can Mm.
saboda akwai wahala Mm.
sai ya zo wajensa Mm.
to sai ya ce to ba zai ba shi kuɗinsa gaba ɗaya ba Mm.
sai ya rage wani abu to wannan wanda aka rage nan kawai dole zai shiga matsala So.
eh dole akwai akwai akwai mushkila Mm.
akwai tashabu a ciki Mm.
eh sune umurun mutashabihatu Na'am, ko bai haramta ba ba zai halatta gaba ɗaya ba na'am, na'am, na'am. Sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya ce ana iya karanta jauhara ba alwala?
a ba a karanta ba Na'am, jawhara sai da ba ake karanta mm, na'am. Sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya shehu na fara wazifa kafin sallar asuba. Sai liman ya shigo, to ya zan yi?
a ta eh ta, ta wancan ka samu to Mm, eh a in liman ya shigo na'am, kuma wazifa yake yi na'am, a shikenan sai ya tsaya inda yake mm, idan za su fara sallah in kana lazimi ko kana wazifa sai aka zo za a tsaye da sallah to ka ajiye lazimin naka ko wazifan ka inda kake mm, sai sai ka rike waje kaza nake mm, sai ka zo ka bi sallah mm, saboda sallah ita ce babba ai mm, ka bi sallah in aka sallame to kar ka yi wa kowa magana daga nan sai ka jona inda kake da mm, ka karasa wazifar ka ta yi ko lazimin ka yayi mm.
ni haka ce sai tambayar mu ta ƙarshe tambaya ce tambayoyi ne guda uku masu kama da juna masu tambayar suna cewa ya shehu wane gari ne shehu ibrahim inyas radiyallahu anhu ya fara rayuwarsa tambaya ta gaba kuma shekaru nawa yayi a kaula kafin wafatinsa sannan tambaya ta uku su waye suka rike kalifancinsa daga wafatinsa zuwa yau a ja- eh, ai wannan kan tarihi zai je ya duba Mm, Eh, ai akwai tarihin sa a rubuce kuma shi bai dade ba ma ai. Tarihin nasa a fili yake ai ai bai jima ba.
mm, Bai kai shekara ɗari kaza ba balle a dawa shi a ba sani ba. garin da aka haife shi ma yana nan har yanzu tsaibar yasin Da garin yana nan ana aka haife shi Eh, kuma inda ya rayu garin babansa ne garin babansa shine kaulahan a nan ya tashi a nan ya girma a nan ya rayu har sai da ya girma ya zo ya kafa wannan gari inda yake inda yake yanzu inda ake ce masa Madina din nan. To nan ne ya karasa rayuwarsa da ala kulli hali shekara 75 a duniya gaba daya. Yawa kuma khalifofi yayansa ne suka zai suka yi ta halifanci a bayan sa. Bayan ya rasu ba shi halifancin sa akwai halifofinsa na gida, akwai halifofinsa na almajiransa. Yawa kuma akwai halifofi da ya dora a masallacinsa. yanzu masallacin sa ai waɗanda ya ɗora su ne har yanzu suke liman shi bayan sa sai dai Aliyu Sisa shi ne liman kuma ƴaƴan har yanzu su ne suke yi bayan Aliyu Sisa sai Hassan Hassan da ya rasu ma yanzu tijjani ne shi ma ganin Hassan din ne su yi bangaren masallaci na bangaren gidan Aliyu Sisa ne yawa bangaren gida kuma ƴaƴan shehun ne bangaren almajirai kuma kowace ƙasa inda yake da almajirai akwai halifan da ya ɗora musu akwai na Ghana akwai na Najeriya akwai na Shadi akwai na Sudan ko ina ma yana da halifofinsa
a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da dama da buƙatun su mabambanta Allah ya amsa mana Allah ya biya bukatunmu da bukatun masu bukata. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada.
amin Abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana.
amin Abin da muka gane ba Allah ya gane da mu shi.
amin Allah ya samu a cikin waɗanda ake yin ta a cikin wannan wata.
amin Allah ya ba mu albarkan watan Ramadana.
amin Allah ya ƙara mana arziki.
amin Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali.
amin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya.
amin Allah ya kwantar da kasar mu lafiya. Allah amin ya ba ta lafiya da zaman lafiya.
amin Allah ya daidaita ta Allah ya mata alƙibla.
amin Allah ya mata jagoranci na gari.
amin Barka Annabi sallallahu alaihi wasallam.
amin Kuma Allah Allah ya karɓi ibadunmu gaba ɗaya. Amin. Ibadun da muka yi da wanda za mu yi duka Allah ya karɓe su.
amin Allah Allah dai ya samu a cikin mutanen sa nagari. Amin. Allah ya tace mu a cikin mutanen kirki.
amin Barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
amin Masu bukata tun mai bukata Allah ya biya bukatun mu gaba daya. Amin. Allah ya biya bukatun mu gaba daya.
amin Allah kuma ya shirar mana zuri'o'in mu da duka dai mabiya baya.
amin Barka Annabi sallallahu alaihi wasallam.
amin Bismillahir rahmanir rahim.
amin amin
إياك نعبد وإياك نستعين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر لك بالحق آمين هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
الحمد لله